ake ce da shi haske hasken wata fa me ake ce da shi haske to watakila an yi dabara a ce hasken rana farin wata to amma dai duk ana ce da shi haske don kun lura hasken rana yana da zafi shi sa aka yi amfani da abuya to ka rike a ka'ida ta larabci duk hasken da yake tattare da zafi sunansa biya hasken da yake tattare da haske babu zafi sanyi sunansa ne nura yanzu wannan fitilar ne suna haskenta eh yawa dan ba ku take fuskanta ba shi yasa kuke ce ni a guri na tsiya a ce saboda na san tana gasa ne ko ba ga mani ba kenan duk hasken da yake yana da zafi sunansa tsiya wanda yake kuma da sanyi sai a ce da shi nu akwai ziya'u a cikin mutane ko to ka san yanzu fassararsa akwai kuma nura a cikin mutane ba sai na yi ƙarin bayani ba wallazi ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nura Allah shine ya sanya wato rana ta zama tana da haske mai zafi walkamar wata kuma ya zama shi ma yana da haske amma ba shi da zafi hasken shi kuma haka ne yanzu kaga ana shiga duniyar wata amma ba a iya shiga cikin rana kusa da ita ma ba a iya yi saboda zafinta tana da zafi wai don mafa tana nesa da mu kuma wannan ranar masanan halittanta masu bincike a kanta suka ce ta fi duniya girma bare kuwa da za a sauko da ita ƙasa to da sai ta lullube duniyar gaba ɗaya girmanta ya fi duniyar girma faɗinta ita kanta wata duniyoyi ne a cikinta da kafin ita ma to shi yasa duk da haka babu mamaki da manzo Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu cika da imani idan kiyama ta zo Allah zai sauko da wannan rana a shams din nan yayyau ƙasa ƙasa da ita a ajiye ta a wannan sama yanzu tana da nisa tsakaninta da mu nisa wato kilomitoci miliyoyi da dama amma in kiyama ta zo za a sauko da ita ƙasa ƙasan nan zuwa wannan sama shi ne manzo Allah yake cewa za ta rinka ta farfasa mutane kwakwalwa za ta ta farfasa ta fashe gumi wani zai kawo masa gumi ne zai yadda kasar ruwa yana gudana irin an ruwan sama haka gumi da ya jika mutane maikon mutane zai rinka gudana a ƙarar wani iya idan sawunsa wani gumi zai kawo masa gwiwa wani zai kawo masa ƙugu wani zai kawo mai kafaɗa wani kuma wanda Allah ce aljama ko iljama gumi ya haɗe shi yana linkaya a cikin gumi saboda bala'in zafinta a lokacin ne mutane za su yi kuka irin kukan da ba su taɓa yin irinsa ba ya ubangiji ka yi mana hisabi kowa ya san matsayinsa a ruɗe a rasa inda za a shiga rana tana ta gashi yanzu ku duba a yanzu ma yanda muke idan ana zafin rana ba ka iya fita a rana sai ka ce kai sai rana ta yi sanyi ina ga lokacin da aka saukan maka da ita ƙasa ina za ka sa kanka sa babu abin tausayi irin ɗan adam amma bai san kansa ba كان الإنسان أكثر شيء جدلا كان الإنسان ظلوما كما جهولا ga jidali ga zaluntar kai ga ainihin wato jahilci in ji Allah to wannan ranar tana nan tana jiran mu sai kowa ya shiri don fuskantanta kai shiri ya za ka iya samun sauƙi wa kanka dan lokaci ne yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kowa ta kan shi yake ka kumanta da wannan yana da muhimmanci wa qaddarahu manazila Allah cikin wato hikima irin tasa ya kaddara wa wata ɗin ay kaddara lahu hayya lahu manazila la yujawizuha masaukai masaukai shi wata yana da masauki masauki masauki kuma baya iya wucewa shine can Allah yake cewa wal qamara qaddarnahu manazila kaga lamirin yace qaddarnahu wal qamar to anan gurin ba yana nufin wata bane yana nufin rana ne wal qamar qaddarnahu manazila hatta aada kal urjun al qadim والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يجي وكل في فلك يسبحون رانا da wata dukan su halittun Allah shi ya halicce su ba wani baturen da ya halicci rana ba wani baturen da ya halicci wata kuma ba wani mai iya halitta da ya isa girgiri irinsu a kamanta a yi irin rana ma ko a kamanta a yi irin wata su yi aiki irin na wata da rana wallahi ba a isa ba saboda gajiya wannan adam to kamar yaya manazil mataki mataki yanzu kaga watan na akwai lokacin da yake jinjiri jinjirin wata ba kowa ke ganin sa ba wani bayi da rabon ganin wata sai ya kwana biyar shida bakwai saboda bayi da ido mai karfi ba kowa ke iya ganin sa ba haka zai ta tafiya har ya zo lokacin da zai cika ka gan shi a sama kwamfalit ɗinsa akwai lokacin da rabi za ka daga gani rabin wata za a gan shi akwai lokacin za ga yana da cikakken haskensa shi ne ake cewa ayyamul bidi fararen kwanaki sha uku sha hudu sha biyar wanda Allah ya ce an sunanta a rinka azumtan waɗannan kwanaki su ne kwanakin da suka suka a wannan kwanakin da suka fi kowane kwanaki harin wata kwana uku sha uku sha hudu sha biyar ana so ka wayi gari kana azumi a cikin sunan lafiya ayyamul biyu kwana guda uku ne a cikin wata so wannan kaddara hu manazila din kaga bai ce kaddara huma ba kaddara hu yace yana nufin wata to shine ya masa wannan manzila manzila din wasu malaman suka ce a'a takdirul manazil din nan yansarifu ilaihi ma jami'an yana juyawa zuwa gare su da ranar da wata gaba daya duk suna da manzila manzila amma yana daga cikin kwarewa da uslubi na alkur'ani sai iktafa bi zikril wahidi min huma ya wadatu da ambaton ɗaya kawai daga ciki kamar can inda Allah ce wallahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu in kanu mu'minin wallahu ka gani wallahu wa rasuluhu da Allah da manzan Allah sai ce a haqqu an yurduhu me kun ya ce a haqqu an yurduhu ma da Allah da manzo Allah suka fi cancanta ko ba ka bane a yarda da su to amma sai ce a yarda da shi a nan ana nufin ɗaya za ka yarda da shi ba ka yarda da ɗaya ba amma nan iktafa bi zikiril wahid minhuma ya takaitu da ambaton ɗaya daga ciki so shi ma anan inji wasu malaman وهو الذي الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره تقديرا وقدرهما منازلا wannan ra'ayi na biyu ne daga cikin rayukan malamai Allah musu rahama duk da cewa wasu sun karfafa magana akan cewa magana nan fa kan wata ne kawai saboda waccan aya da makaranta cikin surat yasin da Allah yake faɗa cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim an gane ko me dalili suka ce da wata ne ake gane shine manazil din ake da wata ne ake gane karewan watanni da kuma shekaru idan za a irga shekara wata nawa ake cewa wata sha biyu shekara ashirin wata nawa ne ka taba jin an zo ana irga shekara a ce a ce a ce rana nawa ce to wata ne haka suka ce ana ana gane inqiza'u shuhuri ne karewar watanni wato da shekaru da wata ake ganewa labis shams ba wai da rana ba ina fatan muna fahimta to malamai sun ta faɗa menene manzila manzila na wata ɗin wannan wani ilimi ne da ya shafi wato malaman falaki da suka san harkar tafiyar wata da rana amma sun ce wannan manzila manzila ɗin kamar yadda imamu bagawi ya kawo ya ce manzila na wata matakai matakai ko mazaunai mazaunai na wata ɗin guda ashirin ne ashirin da takwas samaniya ta wai shiru na manzila sunansu shine sai ku ji sunan kawai dan ba a saba da ji ba akwai ashartin akwai albatin akwai asurayya akwai addubran akwai alhaqatu akwai alhanatu akwai azira'u akwai annusru akwai at-tauf akwai aljabhatu akwai az-zubratu akwai as-surfatu akwai al-awaqu akwai as-samaku akwai al-ghafru akwai az-zabani akwai al-iklilu akwai al-qalbu akwai ash-shawlatu akai an-na'i an-na'alimu akwai al-baldatu akwai sa'ad az-zabi'i akwai sa'ad al-bay' akwai sa'ad as-su'ud akwai sa'ad al-akhbiyya akwai far'ud dalul al-muqaddim akwai far'ud dal الدلو المؤخر هو المؤخر akwai بطن الحوت waɗannan su ne wannan wani labari ne daban da ya shafi ilimin masu wata yawa ni ma ban san ban san labarin su ba sai dai ina ji na karanto so ku banna iya abin da na sani kawai wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab kaji dan ku san adadin wato shekaru ana gane lissafin shekaru ne da watanni shigan wata da karewar wata a ce wata ya kama yau wata ya faɗi yau Allah ya muku wannan ne don kusan lissafi shine wal hisab hisabu shuhur wal ayyam wa sa'at lissafin watanni da kwanaki da awanni ma ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqqi Allah bai halicci wannan ba sai da gaskiya ko Allah bai halicci wancan ba sai da gaskiya wannan alkhalqu wa taqdir ke yawa Allah gaskiya yasa ba wai batilanci ba ba ba kishiyar gaskiya ba a'a izharu li husni sun'atihi yayi ne dan ya bayyana haƙiƙanin kyawun halitta ta sa tabaraka wa ta'ala yufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun yana yin bayani dalla dalla da ayoyin shi ga mutane waɗanda suke masu sani waɗanda suke masu ganewa kenan duk wannan an yi mana ne don mu san Allah mu san girman Allah mu san ɗaukakarsa tabaraka wa ta'ala mu bauta masa shi shi kadai yanzu anan mun fahimci wannan sarrafa rana da wata duk na Allah inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci ubangijin kunnan shine ya halicci sammai da kasai kun ga samman nan ai a cikin su rana da wata ce ko ba ka bane wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri da rana da wata duk da taurari ababan hurewa ne da umarnin ubangiji shi yake cewa ku yi ku in ya ga dama sai ya ce ka su fito yau ko ba za su fito ba alalahul khalq wal amr to shi Allah ya ce mai kuma mana إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون هذه شكتا نتشعي لأن في اختلاف الليل والنهار للي تكين سسابا وان دري درانا دري ديني كينا الليل دري النهار يني سسابا وان دسكي كمية سسابا وان dare ya zo rana ya zo ko ba ka bane ba ya ta'akaban ɗaya na bin ɗaya wa ma khalaqa Allah fi samawati wal ard da kuma abinda Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasai as-samawat sammai wal ard da ƙasai ba da ƙasa ba kadai shi ma jam'i ne za a fassara shi da shi duk abin da Allah ya halitta a sama duk abin da Allah ya halitta a ƙasai la'ayatin lalle waɗannan wallahi ayoyi ne ababen ɗaukan wa'azi da izina liƙaumin yattaqun ga mutane da suke masu takawa masu tsoron Allah masu imani da Allah kenan jama'a ku yi amfani da girman halittar sama da girman halittar ƙasa da abin da ke cikinsu ya ƙara muku sanin girman Allah ya ƙara muku imani da rabbul izzati ya sa ku yi masa bauta hakikanin bauta kamar yadda ya ce a yi masa kada mutum ya daga kansa ya ga sama kawai ba tare da ya yi ibra ba kada mutum ya duba halittar ƙasa ba tare da ya ɗauki izina ba ku duba saman nan ku ga abin da ke cikin sama da halittun da ke cikin sama wanda ɗan adam bai isa ya kai gare su ba tauraro guda ɗaya sai a sa wannan duniyar dubbanta tauraro ɗaya da muke gani dubu taurari muna ganin su ba su a sa sa a taron hannun ba to daman su kan wannan duniyoyi ne ba ba duniya ne kuma nesa nesa suke da junansu ba wai kusa kusa suke da junansu ba amma mu ne a nan ƙasa muke ganin su kamar suna kusa ku duba halittun halittar mala'iku duba mala'ika jibrilu kawai manzo Allah ya ce wata ran ya gan shi a sifar halittar sau biyu annabi ya taɓa ganinsa a sifar halittarsa ya ce na gan shi walahu sittumi a tujuna yana da fufuke ɗari shida fuka-fuki fuka-fuki ɗari shida kowane fufuke guda ɗaya idan ya buɗe shi haka kasar da ufuk idan ya baje shi a sama a sasannin nan ba za ka ga sama ba sai dai fufuken kawai za ka lokacin da mutanen annabi lutu suka zo suka yi barna da suka yi shi ya kifar da su mala'ika jibril shi ya kifar da su duk da akwai mala'ikun da suka rako shi daman jibril mika'il israfil su ne manya-manyan mala'iku to ku kuke ɗaya fa ya zara kawai ɗaya ya caka a cikin ƙasa sai da ya kakkaɓo ƙasar gabaki ɗaya ya ɗaga ta sama da kuke nan guda ɗaya ya kifo ta ku duba karan da kuke ji na hadiri idan ana ruwan sama da damuna ta tau tau tau tau tau a ji tsoro wannan fatsawa ce kudin ta mala'ika kwaya daya mala'ika ne guda ɗaya shi ma karan ba wai mutane ke kura ba ba a'a wannan hadirin wannan hadirin da yake zubar da ruwa shi yake koran su yake ta fitan ka je ka zuba ruwa ta wannan karan da yake yake koran shi ne kake jin wannan kamar duniya za ta tashi kowa sai ya shiga uku wata ma sai ta yi bari ka duba wannan walƙiyan walayi duk hasken rana in aka yi walƙiya sai ka ga duhu ne dan sai ka tabbatar rana ba ta da haske walƙiya ita take nuna maka lalle rana ba ta da haske wannan fa wata walƙiya wata wuta ce da take fitowa daga bakin mala'ika ɗaya daga cikin waɗannan mala'iku na ubangiji ka duba halittun namun daji yana da kyau in kun samu dama ku rinka duba fim ɗin nan da ake nuna na namun daji akwai ɗaukan izina halittun allah da suke daji ka ga giwa ka ga zaki ka ga damisa ka ga wane ne kaga yadda junansu suke cin junansu suke zalunta junansu suke funkafin junansu a ga wani abin da baka taba ganin sa shi ma wai halitta ne wai shi ma ya zo ya rayu a duniya ballantana ruwa kuma ba magana ruwa malamai masana halittun ruwa suka ce a duniya Allah bai halittun da suke bayan kasa ma ba su kai rabin da ruwa ba ma halittun ruwa sun fi na bayan kasa yawa duk da cinnakun ku da kiyashin ku da belbelun ku da hankakun ku da karnukan ku da aladun ku da shanun ku da bujiman ku da awakin ku da mutanen ku da aljanun ku da komai naku ko rabin rabin rabin halittun ruwa ba kai ba duk akwai ana hahaskawa ana nunawa a films akwai tashoshi ma gaba daya na nuna halittun Allah ne na daji da kuma halittun Allah na ruwa do Allah in ka samu dama ka rinka budewa kana gani dan zai kara maka imani babu kida babu rawa babu waka a ciki ya halatta mutum ya sa ya kalla ya gani tabbas idan ka ga wani halittar abin zai baka mamaki kwarai da gaske akwai kifin da fa ya fi komai girma a garin nan duk abin da ka sani mai tsawo ne a garin nan ko ka yi tunanin sa ka ji menene shi to akwai kifin da wallahi ya fi shi nesa ba kusa ba ya ninninka shi ma kifi daya a ga hadisin bukari na maza Allah yake cewa wannan sabai suka ruwaito sun yi tafiya suka haɗu da wannan kifi al'amba watanni suka yi suna ɗiban suna yankan naman sa a ɗaibi mutum goma sha a zuba su a cikin idan kifin fa su zauna a kujerunsu a cikin kwalmin idan kifi mutum goma sha a ɗauki haƙarƙarin ƙashin haƙarƙari na ɗan ƙashin kifi ɗin da kake sa ka cire ka jefar Allah yi wasa ne wannan ƙwaya ɗaya suka ce suka ɗauka suka kafe shi aka sa mutum da ya samu mafi girman raƙumi ya hau gadon bayan raƙuman nan ya zo ya wuce ta ƙarƙashinsa bai taɓa su kifi ɗaya watanni suka ɗiba suna ɗiban naman kifin nan suka ce wallahi sai da muka yi ƙiba hanya ce damar ta kawo mu Allah ya ce muke mu ruwa ya turo mana shi kifi ɗaya so cikin halittun sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu akwai ayoyi ga mutane masu takawa Allah ka ƙara mana jin tsoronka Allah ka ba mu ikon binka dabbobi ɗin nan kala-kala ga sunan halittar su malam ka duba kowace dabba kukanta daban yanzu ni kuka na daban kai kukanka daban yanzu aka jera mutum goma bari in kwatanta muku wata ujirar ubangiji ka haɗa yara goma ka daddake su kana so ka ji sun yi kuka kowa an zai kukansa kukansa daban ne sautin da zai fitar daban ne kowa da irin wato salikar da yake yin kukan haka ne ka duba halittun mutane babu wani mutumin da yake shi da dan uwansa komai nasu iri ɗaya ne duk yawan mutanen duniya kowa daban yake ko a kama din ma za a ce wani ya yi kama da wani a ce ya aka ce kama kama da wani ba wani ba ce ko wasu ɗaya ubansu ɗaya akwai wannan abin da ake ce shi wai tom print wannan abin da ake dandala tawada da shi ake danna a danna na san me yasa ake amfani da shi kowa ya sada shi saboda a duniya an yi bincike kowa nasa da wani wannan yankan hannun na idan ka duba shi sosai kuma iya adadin yankan miliyoyi ne Allah ya bar kansa layukan da ke amma kowa in ya danna nasa na uwa daban na uba daban na da daban na ya daban wannan ba nuna mana girman Allah wannan kaɗai bai sai samu imani da Allah ba yanzu kwanan na ake nuna wani mutum wani yaro jariri shi kuma Allah ya shi duk bayan sati daya sai an samu ayoyin Allah da hadisan annabi sun fito a jikinsa a fili kuma ake gani gashi na ana ɗaukan hoto ana gani yaro ne karami jariri duk ranar juma'a kawai sai aga fatar jikinsa tana rubuta la ilaha illallah kuma da wasu abin ya fito a fili idan ya fara fitowa yana kuka yana jin zafi uwarsa ma ba ta iya rike shi ta birgima sai ya gama fitowa to sai bashi kuma ga nan goshin sai da an rubuta allahu ganin baya sai ya asa muhammadu rasulullah a daidai kwarin kafasa a rubuta Allahu khaliqu kulli shay yaro ne wannan karami gashi nan yana yana yana yaro karami yana motsin sa yana cin abinci yana sha yana kuma gashi an uwarsa tana ba shi nono yana sha duk sati abin yake bayyana har nan duniya kuma sun ɗauki hoton suna nan suna ta nunawa amma sun isi imani so akwai ayoyin Allah da yawa da zai samu imani shi muje malam إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
Allah ya ce to lallai waɗanda ba su tsammanin gamuwa da mu tsammani na rahama tsammani na jin kai innal ladina la yarjuna liqa'ana ko ka iya cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana ai innal ladina la yakhafuna iqabana lalle waɗanda ba sa jin tsoron hukumar da zamu musu bayan mun haɗu da su sannan kuma ba sa tsammanin ladanmu kalmar arraja'u a larabci ana fassara ta da alkhawfu da attama la yarjuna liqa'ana la yatma'una fi thawabina la yarjuna liqa'ana la yakhafuna iqabana waɗannan mutane wanda ba sa jin tsoron ukubar da zamu yi musu ranar tashi alƙiyama kuma ba sa tsammanin ladanmu masu ƙaryata kiyama kenan kaza akwai waɗanda suke suna ganin cewa wai wannan magana kiyama kiyama ana ɓata lokaci ne kawai ba wai wani abu ne wadda za a zo a damu mutane da shi ba wani yana ganin ana disibin mutane ne haka wani ya faɗa wani ya zo da ga sifar sunan waradu bil hayati duniya suka yarda da rayuwar duniya faktaruha wa amilu laha suka zabi duniya suka yi aiki dan duniya rayuwarsu gaba ɗaya akan duniya ne duk abin da ka suna akan duniya ne ina za ka je neman duniya daga ina kake neman duniya ya za a yi neman duniya neman mulki neman kuɗi neman tamore neman dawwama ba sa maganar mutuwa sam wani an yi magana ana cewa to wani ka dage kai abin nan kafin ka mutu su kai kai kai ka daina masa magana mutuwa wannan ba zai mutu yanzu ba su a tunanin ba zai zo ya mutu yanzu ba yanzu kamar waɗanda suke ba musulmi ba galiban ba zan gaya muku wani sirri waɗanda ba musulmi ba galiban ba yadda za a yi ma a kawo magana mutuwa ba yaro saurayi matashi yana ganiya ai baya mutuwa suwa wajen su ko zuwa ya yi haɗarin mota ya mutu to sai a ce a'a wani ne ya kashe shi lokacin mutuwarsa bai ba an cuce shi an kashe shi shi sa suke cewa ka yi iya kokarin ka kakka mutu kana yaro idan mutum ya yi ciwo a gado ya kwanta sai a ce wani wani abu ne da aka je aka yi masa wani kulle kulle ne an yi masa tsafi ne su sun yarda da tsafi amma ba su yarda da mutuwar mutum ya mutu yana yarinta ba to akwai waɗanda suke ganin ma in ka bari ka mutu ma kai ka jawo ya za ka bari cuta ta kama ka har ka mutu ka tsaya ka kula da lafiyar ka ka mutu Allah ya raba mu da kafirci da shi imani to mu musulunci sai ce ka tsaya tsakatsaki kula da lafiyarka kula da rayuwarka ka bari abin da zai cutar da kai amma komin ciwo baya kashe mutum sai ajalin sa ya zo fa kuma lafiya ba ita take nuna cewa mutum zai dade ba sai dai in Allah ya bashi nisan kwana wannan shine abin da ya kamata ka tsaya a tsakiya to waɗannan mutane malam suka zaɓi rayuwar duniya suka fifita duniya akan komai bal tusiruna alhayata ad-dunya Allah yace kuna fifita rayuwar duniya ne amma wal akhiratu khairun wa abqa lahiran nan ita tafi alkhairi gare kuma ita ce mai tabbata ita ce mai wanzuwa hiya dunya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min adh-dhalil ita ce wannan duniya da tafi kadan kadan wanda ya rungume ta kuma ya ya fito zartacce to zarta ita ce duniyar da bata kai komai ba wallahi kashi ya fita daraja ba komai bane a ciki wanda ya dauki duniya wata aba ya bata lokacinsa wallahi ka dauke ta ba komai komai bane ba ka dauka lahira ita ce komai lahira ita ce abin yiwa lahira ita ce ake so a mutu don neman ta amma ba wai don neman duniya ba ku kashe mutane don duniya ku yi mulki na zalunci ku tatsi kudin al'umma don duniya duk abin da kuke yi kuna yi ne don ku dawwama a duniya haba kun tatsa kun tatsa kun kashe kun sa an kashe kun cuta kun cuta kun cutar kun sa an cuta kun ɗiba a nan kun ɓoye kun gina gidaje kun auri matan da kuke so kun yassare wa 'ya'yanku kun fantama kun hau motar da kuke so ku hau kun yi gidaje a kan duwatsu kun yi gidaje a kan ruwa kun yi a gida najeriya kun fita waje kun je kun yi amma duk da haka allah bai raba ku da ciwon kafa ba amma duk da haka allah bai raba ku da hawan jini ba amma duk da haka allah bai raba ku da ciwon zuciya ba kun tattara kun kai musu sun karba sun ɓoye kun fadi kun mutu ba ku shirya ba kun kwanta ba ku yi tsammanin za ku mutu ba kun mutu jirgi ya fado da ko ya kashe ku amma duk da haka ba ku ɗauki izina ba kuna nan kuna tara duniya an ce za a koya mutane yadda ake yin zaman duniya a adalci a kyautata a daina zalunci a daina sata kun haɗa kwamiti kun yi gurup kun tafi kun je kun ce a a bari a kyale duk ba ku ɗaukan izini kun yi furfura amma furfurar ku ba ta yi muku wazi ba da mi ke kuje kuna tafiya da karfin ku amma yanzu ba da sanduna kuke tafiya lagagal lagagal lagagal amma duk da haka bai muku wa'azi ba da mi ke kuke tafiya amma yanzu kun yi doro da haka kuke tas amma yanzu fuskar ku kuna cin daɗin amma fuskar ku a motsa take saboda kun kusa ku yi expire amma duk da haka ba ku ɗauki izina ba wannan duniyar wai ita kuke so me yake cikinta me yake cikinta me ke tattare da kashi a ɗauri kashi ko a ɓata igiya wani ne wayan tara masa a karamakum Allah tarin kashi ya ce bari nemo igiya a ɗaure ya ɗiba ya ɗaure yana jiya kawai igiyar sai ta haɗe gaba ɗaya ya tashi ya fitar da ita ga tanan ta baci me ke cikin duniya ta sa ita halakar da mutane saboda neman duniya ku sa mutane suna wahalan man fetur saboda ku kuna son ku tara duniya ku sace wa mutane dukiyar da Allah ya ba su a ƙasar su ku da kanku da kanku kunci kunci ya ishe kuma ku kai wa turawa turawan nan makiyan mu makiya addini makiya musulunci bayan kun cutar da mu kun hana mu kowa bai da wuta ko kuna da wuta kowa bai da ruwa ko kuna da ruwa kowa bai da lafiya ko bai da asibiti ko kuna da asibitoci ku matsala mura da mura kawai sai ku yi biza sai ku tafi kasar waje akan mura da ka yi atishawa guda uku hudu ce kai a ina biza an kamun biza ina da damar entry biza sai wallahi matan ku ba sa haihuwa a kasan nan haihuwa matan ku ba sa yi kun yadda ku kai su duk inda za ku kai su je su haihuwa ma ba za su haihuwa nan ba yayan ku ba sa makaranta a kasan nan kun riga kun gargaje makarantun kasan amma kuma kuna so ku mulki yan kasan nan aba بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى Allah ya ce waɗanda suke son duniya ba sa tsammanin gamuwa da mu ko ba sa tsoron azabar mu ba sa tsammanin ladan mu wa radu bil hayati dunya suka yarda da rayuwar duniya wa tma'annu biha suka samu nutsuwa da ita suka ji comfortable they are very very comfortable akan rayuwar duniya rayuwa ta comfortability suna morewa suna shakatawa suna jin daɗi watma annobiha sakanu ilaiha suka zauna a cikinta suka samu rukuni wallazina hum an ayatina ghafilun waɗannan da suke masu rafkana akan ayoyinmu an adillatina ghafiluna la ya'tabirun dalilai da muke nuna musu duniya za ta kare dalilai da muke nuna musu lahira ita ce tabbas wallahi sun gafala sun rafkana ba sa daukan izina ba su imani da muhammadu ba ba su yadda ba suna ganin dai kawai dai wani abu ne gashi nan Allah ya ga dama ya turo muhammadu kawai alqur'ani dai gashi nan kawai a karanta ba sa karanta shi ba su damu a karanta shi ba amma tsautsayi ya sa sun taso a gidan musulmi iyayensu musulmi ne ‘ya'yansu ba su iya karatun ƙur'ani ba ba su da niyyar su koya musu ba su taba kai su makarantar da za su koyi ƙur'ani ba amma sun kai su makarantu a ƙasashen waje duk sun yawo akwai wanda firamare fadansa a waje yake firamare school an ku fahimce ni in ba fahimce ni ban ƙara gaba firamare firamare firamare school a ƙasar waje ke saboda akwai wani ba zai yi anan ba saura nazari ina jin ma wata ni ne ban sani ba amma akwai masu yi a ciki sun gafala sun rafkana dama ba a musu magana addini waɗanda sam ba a musu Allah ya kyauta ƙarshen mu musulmi Allah ya muku gata ku dawo ku rike musuluncin ku rungume shi wallahi shi ne kimar wallahi mulki kada ya raba ka da addininka sarauta kada ta raba ka da addininka dukiya wuri na dukan wuri tara daloli manya-manyan gidaje tafka-tafkan motoci hambara-hambaran gonaki manya-manyan suto na tara kaya kwantenoni na arziki da aka tara wallahi إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا kada ku bari wannan ya rude ku ya raba ku da Allah talaucinka kai ma kada zafin talauci ya sa ka guji Allah ai kwarai ku da gaske ka zo ka yi 2-0 0 here 0 there ai bai yi bayi ka tsaya ka bi Allah kurin ka huta ga wahala a nan ga wahala a can ai nan ba talauci ake ba a can za ka yi talauci na hakika ka bi Allah ka kama gaskiya Allah ce ula'ika ma'awahumun nar in ce ya baci waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama bi makanu ya tibun saboda an kasance suna aikatawa min al-kufri wa takdhib na kafirci da ƙaryata Allah na malantu sai kuma su ɗayan إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na ƙwarai shine as-salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim ubangiji zai shiryar da su da imanin su ayyurshiduhum rabbuhum bi imanihim ila aljanna lalle ubangiji zai shiryar da su da imanin su zuwa ga aljanna Allah samu a ciki ga sifar aljanna tajri min tahtihimul anhar ƙoramai na gudana a ƙarƙashin su Allah zai shirya da su zuwa ga hanyar da za shiga aljanna da koramai na gudana a karkashin su in sun shiga aljanna Imam Mujahid yake cewa ya hadihim ala sirat ila aljanna Allah zai shirya da su ya ce ga sirati nan ku zo ku bi ku haushi babu tsoro ba firgici ba tashin hankali babu ruwanku da zabaniyawa ku wuce direct har gidan aljanna yaj'alu lahum nuran yamshuna fi zai sanya musu haske za su rinka tafiya wasu a kiyama suna cikin duhu wasu kuma Allah zai ba su haske suna tafiya wasu malaman suka ce ya hadihim din nan ana nufin yusibuhum wa yujzihim zai ba su zai musakayya ya ba su lada Allah zai musakayya kuma zai ba su lada tunda sun yi imani da ubangijinsu sun yadda da addinin Allah sun gaskata annabawan Allah tajrimin tatihimul anhar a ƙarƙashinsu suna gani suna cikin aljanna ta ƙarƙashinsu ruwa na gudana bai na aidihim Allahu akbar kamar yadda Allah ce yake cewa qad ja'ala rabbuki ta'ataki sariya a cikin suratul maryam fi jannatin na'im a cikin aljannatai an-na'im waɗanda suke ma'abuta ni'ima ko a cikin aljanna ta an-na'im akwai aljanna sunanta jannatun na'im da babbar aljanna cikin manya-manyan aljannatai Allah samu ciki amma kar ku manta duk girman aljanna ba ta kai firdausi ba gaba daya ita ce aljannan annabawa da manzannin Allah da manya-manyan bayan Allah su kan dama suna can ƙwarai kuwa firdaus yasa manzo Allah ce idan sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus in har za ku yi addu'a a sujjada ko za ku daga hannu ku roki Allah ya baku aljanna fas'aluhul firdaus to ku roki Allah ya baku aljannar firdausi kakka roki wata na'im ita ma aljanna ne muna neman ta ita ma Allah ya bamu amma ce Allah ya baka firdausi idan ka zo jarabawa kana neman sakamako ka nemi distinction karka ce ni pass kawai nake a nemi distinction in ta rikice ma ka samu credit ai ka ka dace yawan baka samu firdausi ba aka rikito da kai na'im ai ka an more duk dai aljannatan ubangiji aljannatai ne masu daɗi abin shakatawa ba a cewa komai in gaya maka sai wata rana mun samu dama za mu karatu akan ni'imomin gidan aljanna kawai da ayoyi da hadisan da suke bayani akan aljanna abba mala ai sai dai wanda ya je ya gani Allah ya sa mu daga cikin Allah ya sa mu daga ciki da'awahum fiha subhanakallahumma Allah ya ce da'awahum kalmar da'awahum ana nufin qauluhum kalamuhum zancensu da abin da suke faɗa a cikin gidan aljanna wasu malamai suka ce addu'arsu subhanakallahumma cewa suke tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ma'ana magana ta kowace daɗi ma da za su faɗa a gidan aljanna subhanakallahumma tsarkake ubangiji daga dukkan mummunan abu malamai suka ce ana kintsawa 'yan aljanna a ransu su rinka gode wa Allah su rinka yi wa ubangiji tasbihi yanda ka san ana kimtsawa dan adam numfashi ko to haka ake kimtsawa dan adam wato tasbihi a gidan aljanna da ka numfasa sai dai ka je subhanakallahumma wa bihamdika kana numfasa sai ka je alhamdulillah wannan ka gani baka gajiya da numfashi ko to shi ma wannan subhanakallahumma din baka gajiya mafi da kuwan fahimta kimtsa musu shi ake haka yanayin rayuwar ke a cikin gidan aljanna ba wai wani abu ne da za ka zo ibada ce ba da za ka wahala a kanta kamar nan duniya bayan an gama ibada ai tun ranar da suka ɗauke ka suka wanke ka suka sa ka a cikin likkafani suka lullube ka ai ka gama ibada ustaz ibada ta ƙare an kammala ta tun ranar da ka ji ka da tukunya a kanka tun ranar da ka ji ka da azara a kanka tun ranar da ka ji sun danne ka da turbaya sun lafka maka ganye ka juya nan kaga kasa ka juya nan kaga kago ka bude ido ka ganka a cikin rami to ba maganar sallah ba maganar azumi sai kuma sakayya da misali akan abin da ka shi sa wallahi ya ku yan uwana mu yi aiki mu yi kokari mu aikata abin da zai kubutar da mu wannan rana mai firgici wannan rana mai ban tsoro wannan rana mai tada hankali wannan rana ta wayo Allah ka shiga uku ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ubanci shi tashin hankali da damuwa don wana ban sani ba ni dai yana damuna wallahi duk ranar da mutum zai waye gari ya tuna cewa wai akwai wata kwanciya da zai mara a cikin ƙasa cikin kabari yana jiran gaibu don gaibu ne na sani Allah sallan da nake Allah ya karba ko bai karba ba na sani azumin da nake yi Allah ya karba ko bai karba ba na sani salatin da nayi Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba ko na yi daidai ba ko ban yi daidai ba subhanallah wannan shine damuwar malam wasu sun tafi lahira wallahi ba su tafi a sa'a ba استغفر الله واتوب اليه لا اله الا الله wasu wallahi sun ta musu shirya kullum mutum tashi ya tarar da kansa yaya wani bawan Allah jiya jiya ne ke bugu ya ce malam duniya nan ta ishe ni na ce tukuna ma ya ce manyan mutane da muke tare da su suna gallaza mana suna mana kaza suna mana kaza ba su taba tsammanin za su mutu ba wani kawai an zo an ce wai dan ciwon kai ne yake damun sa kawai normal ciwon kai da ake ce ba zai dan abin nan ya dan huta daga nan kawai shikenan sai aka ce an kawo gawan shi ba a jima ba kuma sai ga wancan ma in su to wani ma ba wani ma malam kaji ko ba ciwo ba zazzabi ba ba komai yanda za ka koma yanzu duk da ni da kudu za mu je mu kwanta yi ko ba ka bane ba duk za mu je mu kwanta to daga wannan kwanciyar wani yake wucewa ya yi zikiri zai kwanta Allahu alam ya yi salatin annabi Allahu alam ya yi subhanallah Allahu alam ya biya bashi a kansa Allahu alamu ya kyautata wa iyalinsa Allahu alamu ya kyautata makoci Allahu alamu wataƙila ɓarna ya yi kwanta a lokacin wataƙila an shirya dil za a yi rashin kirki wataƙila da su aka yi da su aka yi da su aka yi da su aka yi ya kwanta kawai sai dai a ɗauke shi a kai wai sun zo ma da labari wai suka ce wai ya mutu suka ce su wallahi ba su yadda ba amma dole su faɗa ba su yadda ba amma dole su faɗa kamar ya ba ku yadda ba dole ku faɗa ba su yadda ba to in baka yadda ba ya za ka yi دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام gaisuwarsu a cikin gidan aljanna ita ce assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum jama'a ko a gidan aljanna ana assalamu alaikum shi yasa ake cewa ku rinka yin sallama afshu salam ku rinka yada sallama assalamu alaikum assalamu alaikum gidanka za ka shiga ne assalamu alaikum ofis ɗinka ne assalamu alaikum kasuwa ce assalamu alaikum masallaci ne ka shigo assalamu alaikum ka san mutane ba sa yi wannan in za a shiga masallaci mutum ya tarar da mutum talatin arba'in hamsin ɗari a cikin masallaci kullum sai shigo ya zauna ba zai kula kowa ba waye ya ce in za a shigo masallaci ka a salama in ku fahimce ni yanzu ba muna zaune a nan ba wani zai shigo nan gwanda ma ka iya cewa karatu muke yi wataƙila ba zai daga murya kai da hankali amma na kusa shi iya musallama to kuma an zo ma ba karatun ake ba an kira sallah azhar ana jiran sauran minti sha biyar a kira a yi a yi a yi sallah ya zo ya tarar da mutane suna sallah ko suna zaune ba zai musallama ba sai shiga musallaci wa yake ka kai sallama wa yace an ɗauke maka sallama baka sani ba a cikin sahih bukhari akwai hadisin da yayi bayani akan yaya mai sallama ma mai sallah yake mai da sallama ka san mutum yana sallama ana mai sallama mutum yana sallama zaka ce assalamu alaikum kuma sai maka haka shine yadda riwaya ta kana cikin sallama wani yawa sallama sai kai masa wannan shine amsa sallamar mai sallah saboda muhimmancin sallama to nan gaban za ku shiga masallaci sallam ko gali mai yi zo zai hamun bari zai kafin ya fara wajen cewa assalamu alaikum a shi yana yawan masallata sallah sallama ke to kai mai sawa kai musamman mu a nan kasan mu kasashen mu na Afirka musamman mu a nan Najeriya mu ne amma wasu kasashe da yawa an gano da irin Saudiya Kuwait Iraq Iran Iran sauran kasashe is normal masallaci an shigo zaka ji dole su ce assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum saboda alheri ne malam malam assalamu alaikum nan nan ka san mecece addu'a ce fa amincin Allah ya tabbata gare ku habba wannan zaka koshi da shi assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku kai ma ka ce wa alaikum salam kuma ta gare ku kai da kai sallama ya maka da wani ma ya dade in na wancan ba a karba ba wancan in zai shigo a wacce kofar ba za a karba ba in wancan ba a karba ba wacce kila da kofar liman sai a karba nashi an ku fahimci karatu na to ya kamata ku gyara Allah ya gyanar da mu jama'a yan aljanna ma suna sallama a aljanna ma ana assalamu alaikum وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الدعاء ستكرشي cewa suke yi alhamdulillah rabbil alamin kaji a gidan aljanna ma ana yi wa Allah godiya a gidan aljanna ma ana cewa alhamdulillah kai yanzu da a duniya ka kasa bude baki ka ce ubangiji alhamdulillah ya kawo da maka gaisuwar mala'iku assalamu alaikum gaisuwar annabawa assalamu alaikum gaisuwar manzannin Allah assalamu alaikum godiyarsu alhamdulillah muminai bayan Allah su ma kullum alhamdulillah alhamdulillah mu ma sai mu ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani yana tambaya cewa shin idan ya ga mutum yana yin sabo zai masa sallama kamar yan caca za a yi musu sallama masu karta za a yi musu sallama wanda ka ga yana hira da mace yana wasa da ita yana saba wa Allah za ka masa sallama da duk wasu misalai dai da za a iya faɗa ko wani yana shan giya ko yana shan wiwi za ka yi mai sallama na'am za ka masa sallama tun da musulmi wasu malamai ne don tsoratarwa suke cewa taziri da firgitar da mai aikata barnar cewa tun da yana barna bai cancanta a masa wannan addu'a mai albarka ba a rabu da shi kada a musallam haka wasu malamai suka faɗa to amma zahirin magana zance mafi inganci a yi masa sallama don ko Allah ya shirya da shi kullum za ka wuce kana mai sallama zai ce kai wannan mutumin yana sona duk da ina yin barna amma yana sona ni ma bari ne koyi da hali irin nasa da yau akwai waɗanda suka musulunta saboda sallaman nan da suka ga musulmi suna yi wa 'yan uwansu so ya halatta a yi wa wanda yake laifi sallama ba laifi ba ne don an yi masa sai dai kamar yadda na gaya muku wasu daga cikin malamai suna tsanantawa ko suna hana yin haka amma dai rajihi abin da ya fi inganci idan ka yi musu sallama baka saba wa Allah musu addu'a Allah gana da su sai dai mutum ya kafirta ne ya zama kafiri shi ma yin sallama ga wanda yake ba musulmi ba akwai maganganu masu tsauri masu tsanani da sabanin malamai da yawa dangane da ayi sallama ko ba za a yi musu ba wannan ya ce wai malam sharaɗi ne in ana yin ruwan sama sai an haɗe sallah kamar magariba da isha'i kuma dole ne kowace sai an yi mata kiran sallanta daban da ikama Allah mai da malam gida lafiya a amin salamu ba sharadi ba ne sauƙaƙawa ne aka yi in ka ce sharadi ba in ba a yi ba sallar ba ta yi ba a gani ko ba sharadi ba ne amma ya zo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in ana ruwa ko kuma lokacin magarban an zo ga mamakon hajiri an shiga sallah da hajiri ya haɗu alamu duka suna nuna cewa ruwa zai sauka kuma ba lalle ba ne a samu zuwa isha'i cikin natsuwa ya halatta a haɗe magariba da isha'i a yi magariba a lokacin ta isha'i a lokacin magariba wannan in an yi haka an yi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me hikimar yin haka din hikimar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana lura da yanayin sahabbansa da sauƙaƙa musu a rayuwa kamar misali yana ganin cewa idan mutane suka yi magarban nan suka tafi gida ruwan ne ya zai musu mashakka zai musu wahala saboda taɓo da duhu ga kuma ruwan wani baya iya fitowa daga gidan ana ruwa akwai kuma nau'i ne na wahala kuma akwai abin tsoro saboda wataƙila wani ruwan ambaliya ya yau daga wani guri ko kuma ruwa ne mai ƙarfi gini ya faɗi ko wani makamancin wannan ko mutum ya je shiga wani ramin da baya tsammanin mai zurfi ne ruwa ma ya tafi da shi duk waɗannan dalilai ne da shari'a ta ce a haɗe sallah kurin a sallar mutane kuma idan an yi sallan kada a zo a zauna ana zaman hira a masallaci da an gama a tafi malamai shi yasa suka ce duk wanda kuma ya tsaya ya jira har isha'in ta zo masa to ta zama ruwa haka dai wasu suka ce suka ce lalle a tafi gida wasu kuma sun sauƙaƙa so yana da kyau to dangane da kiran sallah ba shi ma akwai sabanin malamai duk maganganu ne na fuka hau shin kowace sallah sai an mata kiran sallah ko kuma kiran sallah guda ɗaya za a yi wasu sun tafi akan kiran sallah ɗaya za a yi me dalili suka ce ai yanzu ba lokacin isha'i bane ba lokacin isha'i bane lokacin magarba ne so tunda lokacin magarba ne me amfani a kira lokaci a kira sallar isha'i a lokacin magarba wani wanda yake a nesa zai yi tsammanin isha'i ta yi ne zo ya kabbara isha'i sai suka ce a a ai a hankali ake yi su masu ra'ayin sai an kira sallar suka ce ai ba cewa aka yi a yi da ƙarfi ba ba cewa aka yi a yi mai a yi da ƙarfi ba sai aka yi a yi a hankali suwa za a kira waɗanda suke masallacin ne za a sanar da su yanzu isha'i za a yi suka ce ai kowace sallah da kiran sallanta yaya za a zo isha'i tana zaman kanta matsayinsu ɗaya da magariba ita magariba a yi mata kiran sallah isha'i kuma ita ma shari'a ce ta ce a yi ta a wannan lokacin ba za a kira mata sallata ba suka ce lalle sai an kira mata amma a kira a cikin masallaci kuma a kira mai a ina a wannan a hankali duk da cewa suna da ra'ayin bai halatta a kira sallah a cikin masallaci ba a kira a waje kuma wannan ra'ayin yana da kyau a kira a waje ko da a hankalin ne a kira a waje kada a kira a cikin masallaci dan ana kiran sallah ne a waje so waɗanda suka suka ce za a yi za a yi kiran sallar nan guda biyu ra'ayin su yana da ƙarfi kwarai da gaske tunda suna ganin shari'a ce ta bada dama a yi ishayin a wannan lokaci din sannan kuma ba wasu na can nesa za a kira ba ilam ne sanarwa ne damun kiran sallah din al'adhan ilam ne ai sanarwa ne cewa lokacin sallah yayi na isha'i ai sallah su wannan kada ya dame ka da fita da hankali aka in ka shiga cikin littafin bikin za ga maganganu masu tarin yawa da malamai suka yi bayani a lokacin da ake irin wannan jami'i su maganar sharadi ba sharadi ba ne kuma in wani ya kira sallah ta isha'i bayan ya yi ta magarba bai saba Allah ba wanda kuma ya ce bai zai ba ijtihadi ne kokari malamai suka yi kuma annabi ya ce man shahada fa asaba falahu ajrani wa man shahada fa akhta falahu ajrun wahid wanda ya shahadi ya dace yana lada biyu wanda kuma ya kuskure yana da lada daya mala yaya hukuncin akuyar da aka samu wani yana saduwa da ita aka yanka ta shi ya halatta a ci wannan akuyar ci namanta to hadisi dai ya zo ingantacce cewa idan aka samu wanda yake dabbar da aka yi luwaɗi da ita a kashe dabbar haka annabi ya ce saboda ta kazanta da wannan ne wasu malaman suke ganin tun da an ce a kashe ta ba ba kashe ta aka ce mai luwaɗi ma annabi ya ce a kashe shi uktulul fa'ila wal maf'ula bihi duk cewa sun taɓa hadisi sun ce hadisi ya bari amma akwai ruwan da suke nuna haka ɗin hasan ne ingantacce ne to kaga bina'an ala hada bai kamata a ci naman wannan dabba din ba amma ba a kashe ta ba misali ba a kashe ta ba ta ci gaba da rayuwarta ko ba haka bane ita kaga zalunta ta akai akai da ita sai aka zo aka yanka mutane suka zo suka ci haka da Allah ba sani ba to kaga sai mutum ba za a kama shi da laifi ba amma dai dan tsantseni da kamewa to gudun haka din shi ya fi ya kaurace wa naman shi ya fi Allahu ala ya ce kuma yana bukatar addu'a yar uwarsa Allah ya mata rasuwa Allah ya fi mata Allah ya fi mana gaba daya wannan ce ina yi wa malam addu'ar fatan alheri da kuma roƙon Allah da ya kare malam a dukkan da duk malaman sunna daga sharrin duniya da kuma na lahira amin da Allah malam a roƙa mana yan uwa da sauran jama'a ina fama da buƙatar promotion dina yau kusan shekara guda kenan amma har yanzu ba a yi mini ba ina roƙon Allah da ya mai da malam kuma gida lafiya mana akwai promotion da yake nema ba a bashi ba yana so ya mai addu'a to Allah ubangiji ya biya maka bukatar kai sa ka samu ba promotion ɗin kaɗai za ka nema ba ka nemi nisan kwanan da an maka promotion ɗin za ka ci moriyar promotion sannan ka fi mai da hankali akan promotion din lahira yawa wannan promotion na duniya a karamakan lawa wani ma bai da aikin amma ya fi ka matsayi a wajen Allah promotion din sa ya fi naka wajen Allah kakka yadda hawan jini ya kama ka akan promotion din aiki in sun maka shi kenan kai dai ka yi dukkan abin da ya kamata ka yi ka bi due process da ake bi na samun promotion yan courses ne a'a yan rubuce-rubuce ne a'a ƙarin karatu ne a'a menene a'a duk abin da za ka yi ka yi ka miƙa musu takardu ka yi addu'a ka bar ubangiji amma ka tada hankalinka dan ba maka promotion a wajen aiki ba promotion nan da watakila albashin dubu biyar za a ƙara maka ko dubu uku da ɗari biyar ko dubu biyu ma ka tada hankalinka har ciwon hawan jini ya kama ka da zai cinye albashin ma gaba ɗaya baka warke ba kaga ba amfani so ni ba na son mutane suna damuwa akan abin da ya shafi harkar ayyuka aiki mutum ya tada hankalin saboda promotion bai samu promotion ba ga ya shiga uku ko wani makamancin wannan wani ma yana rayuwa baya aikin wani faskare yake yana ci yana sha ko ba ka bane ba to kai kuma kana da shi kuma insha Allah wannan muka albishir zaka samu promotion kar ma ka damu sunan ka kama samu amma yi kokari ka fi mai da hankali akan promotion din lahira saboda gaskiya za ga suna da himmatuwa da ta da hankali akan abin da shafa harkar neman mai duniya in dai neman duniya ne ba fashi ba wasa amma lahira wani dukkan abin da ake bukata a promotion na aiki ya tattara su ya hada shi yake bin bashi amma wallahi ina gaya maka ba zan sallar jami'a ga inda zai samu promotion na lahira shiga aljanna amma wallahi ba yi wallahi ba ya rage da mahaifiyarsa ba wallahi ba ya iya kyautata wa iyalinsa amma yana can yana bin mai gidansa ba ya iya bin mahaifinsa yana bin mai gidansa a ofis ladabin da yake yi wa mai gidansa a ofis ba ya ubansa yana masa ladabi ne don ya kara masa promotion a wajen aiki amma ubansa gaishe shi ma ba ya iya yi ya je ya taimaka masa ya agaza masa ya masa ladabi da biyayya iya mai magana ya girmama shi mahaifinsa ne baya iya masa saboda mahaifinsa baya bada promotion a wajen aiki wannan halin mu ne mana ya kamata mu gyara wannan limamin da yake yin adidai sahu wai adidai sahu salatul fati ku yi hakuri na karanta wata takarda ce ta adidin sau sai na ajiye ta sai adidin sau ya zo baki na limamin da yake adidin sau Allah masa albarka wanda baya yi Allah ya bashi ikon samun adidin sau ba shi kenan ba wannan yace limamin da yake salatul fati ya magana bin sallah na'am salatul fati bid'a ce ba salatin annabi bane manzon Allah bai san da ita ba abubakar bai san da ita ba umar usman ali duk ba san da su ba su da labarin su ba san da su ba so ba salatin annabi ne yin su bid'a ne kuma bai kamata limamin da yake jan mutane sallah yana musu bid'a ba ko malamai sun tsoratar da mutane bin limami dan bid'a kai kokari ka bi limamin da baya bid'a alal akalla sallar ka ta kubuta amma yanayi watakila ya sa ko babu wani limamin in ba shi ba ko ba haka bane ba to wannan kamar ruwan kashe gobara ne ba a samu ruwa mai kyau ba sai a ɗabi na kwata kashe gobara ina jin na kwata ma zai kashe gobara sai dai Allahu alamu sallar ta kai yaya aka yi ne za ta karbu za ta karbu Allahu alamu abin da yafi dacewa kakka bi limami mai yin salatul fati sallah amma kuma ba a ce duk wanda ya bi liman mai salatul fati bai da sallah ma'ana yin salatul fatin bai nuna cewa in yi sallah Allah bai zai karba ba ina fatan kuna fahimta sai dai alama ne na bid'arsa kuma bai kamata ka dan bid'a sallah ba so kada ka bi shi shi kuma ka alheri ya kai dan uwana sun sa ake cewa a yi kokari a samar da masallatai na sunna ko kuma a yi kokari a gyara su limaman su zama limaman sunna su daina yin bid'a limamin unguwa bai kamata ba ya rinka yin bid'a tunda shi yana jagorantar mutane da yawa a unguwa akwai wanda yake na sunna ne akwai wanda ba na sunna ba kuma bai kamata mutanen unguwa limami kawai zai dominatin masallaci ba shi yana da aƙidarsa kawai dole mutanen unguwa sai sun yi aƙidarsa ba daidai ba ne sai a duba in mutane ba su yarda da wannan ba sai su tashi su yi bayani sai mu ba masanta ka daina yi mana ko ba ka bane ka yi mana abin da annabi ya faɗa tunda masallacin unguwa ne to amma yawanci mutane magana ma ba sa iya yi tambaya ma ba sa iya yi kuma inda za ka iya haɗa masa gumi cikin sauƙi limamin da yake wannan ɗan idan da sallah wata ran a masallaci bayan magarba bayan isha'i daga can sai ka tashi a sahun ƙarshe ce assalamu alaikum ce da Allah malam liman ni ina neman ƙarin bayani ne almajiri ne ni a fahimtar da taimaka min da Allah a addini ina da rayuwata wannan salatin fatin da kullum in mun yi da sallah ake cewa kwawo fatiha da salatin fati to Allah liman a gaya mun a cikin wani littafi na hadisi zan samu dan in je in karanta ni ma in karu a gaba shi kar ka ƙara wata kalma in kuma ka iya wannan ba ko zai ce ka kure shi kawai ce masa zaka yi da Allah liman wannan salatul fatin da kake ce mana mu yi ina so a taimake ni Allah ya taimake ka liman to Allah manzon Allah ya taɓa cewa mutane su karanta fatiha da salatul fatihi bayan an ida da sallah haza wasalam ka ce jama'a ku yafe ni da Allah sai ka zauna ka jira jawabi wanda ya taimake ka shine zai karasa maka da zage-zage amma ina tabbatar maka wallahi babu ansar duk garin nan ba wanda ya ce ba da wannan ansar cikin masu yin salati fati kuma wani ya isa ya da ba da ansar a bayar da ita mujita sai dai a kare da fada to mu dai mu nan musallacin mu ba yan kaza kaza bane mu ba mu san tsaurin ido ko kuma wani irin yan abin nan a can gefe mu ba mu san irin wannan tambayoyi gaskiya kaza kaza ka bari ya bada ansa mana ka bar shi ya bada ansa gumi zai sharkar to amma yawanci mutane ba sa iya yi yana jin tsoro amma a gidan mai an masa wani abu ba daidai ba zai iya magana a gidan mai yana iya hayaniya zai iya magana amma ba zai iya tambayar addini su tambaya ya bude baki ya tambaya amma in zo masallatai na ahli suna wurin malami ko da karshen sauni zai miki a garin kalla to me hukunci kaza to me hujja ta yi kaza mu kan da yake a rahane kullum ana abin nan za a iya maka tambaya amma wancan malamin sa na unguwa baya iya tsare shi ya tambaye shi kowa gaba ne ya magana masu yin askar da hannu biyu subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah da hannu biyu bai halatta ba ba a yin zikiri da hannun hagu wannan hannun hagu da cire kazanta ne so ana yin zikiri ne da dama duk zikirin da zaka yi da dama ba a yi da hannun hagu haka da yawan malamai suka faɗa Allah ya musu rahama masu jan carbi da dama ake ba fa na goyi bayan jan carbi ba ne yawwa amma dai alal kalli a fara dawo da kai hanya tukunna a yi da dama kafin gobe ka zo mu kore ka da kai da carbin nan mu ce ka daina yin carbi samari matasa yana tambaya cewa suna yawan saka wandunan su yana wuce ka'ida na shari'a a faɗakar da su yawanci samarin sunna sun sani cewa sunnar annabi ta karantar da mu sa wando kada ya wuce idan sawu duk jins duk wani wando da za a sa kai ya wuce idan sawu shine sunna ya koyan wani Allah ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda da ya wuce idan sawu abincin sai na cikin wutar jahannama so ya kamata a yi kokari a kiyaye kada sa ba Allah a wannan sayyidina Umar lokacin da ya zo zai bar duniya numfashinsa na ƙarshe wani yaro ya zo gaishe shi ya ga tufafinsa ya wuce idan sa wuce kai matashi ne ya wuce kai daga kayan ka sama daga shi ya wuce idan sa wuce shi kuma ka kusanci da ubangijinka kuma da takawa daga Allah wai wani mutum yana lalata 'ya'yan mutane mata yana barnata 'ya'yan mutane mata sai ake yin maganarsa shi wannan maganar tasa gulma ne idan ana yin magana ne dan a wurin a ji zafi a yi hanyar da za a gyara shi ba gulma ba ne ba giba ba ne amma ana yin idan a more a ci mutuncinsa a more wannan ya zama giba ya zama haram duk wani wanda yake yin barna a yi ƙoƙarin a faɗi laifinsa don mutane su ji su kyamaci wannan abun su guji wannan abun wala Allah zancen ya iya kai masa a gyara to wannan ba zai zama giba ba amma a yi da niyyar morewa a ci mutuncinsa wannan haramu ina fata ana fahimta idan har kun san kuna da irin wannan mutum yana lalata muku yan mata a cikin unguwa ai shi ba mala'ika ba ne kar ku wani ɓata lokaci ku haɗa mutum uku hudu biyar su shirya su je su same shi ce mun zo ne mu gaishe ka kuma maka nasiha abin da ake yi kaza kaza kaza bai kamata bai dace ba don wannan ya saba wa ka'ida ta shari'ar musulunci kuma da zamantakewa saboda muna jin tsoron 'ya'yanmu da lalacewar 'ya'yanmu a yi masa nasiha da girmama a bashi lokaci idan bai daina ba a daɗa tura masa wasu fuskokin daban su je su ɗan yi masa nasiha da jan kunne a ɗan yi nasiha a ja kunne idan bai daina ba to sai a je masa na ƙarshe sai a ce to za mu ɗau mataki duk ranar da muka kama ka kayi barna da wata yarinya a wannan to za ka san kayi wannan kar ma ku gaya mai me za a rasa ko ba ka bane ba sai kuma ya koma sai ku duba me ya kamata ku masa sai ku yi masa gyara masa zama san cewa ruwan madara daban yake da ruwan fiye wata ba iri ɗaya ba wani ya takarda ta ƙarshe yana cewa a kai shi ga shari'a kenan yake a kai shi ga inda ya kamata amma inda ya kamata ku duba inda in yaje zai ji jiki kar kai shi ko ina ba wanda za su karɓi ɗari uku a wajen su sallame shi takarda ƙarshe wani yana cewa akwai wata al'ada da ake yanzu a garin nan ni ban santa ba amma zan faɗa watakila ko wani ya sani don mun bayani san me zan bada fatawa wai ana tsayar da yan adidi sahu ana sayar musu da wani kati a dole ko talatin ko hamsin suna cikin tafiya sai a tsaye da su a ce sai wannan katin dole ko talatin ko hamsin haka dai shi ya rubuta ya ce to wani lokacin yan adidi sahu sai mutum ya ƙi ya saya sai mai sai da katin ya ce to ba da goma ka wuce kawai kamar rasid ne kamar wani kati to sai mutum ya zari goma sai ya bayar akan ya bada hamsin din to sai ya bada goma sai ya wuce to wai shin wannan gomar cin hanci ne ko ba cin hanci ba na farko shi wannan katin kawai wasu mutane ne a titi kawai suke tsaye da mutane suke sayar musu da wannan katin ko ku dai gwamnati ne ta ce a sayar musu da katin ya kamata in za ku yi mana tambaya ku rinka gaya mana gaskiya gwamnati ce ko yawwa to shi kenan gwamnati ce to amma in gwamnati ce me yasa wani ake sayar masa hamsin wani ake sayar masa talatin ok ya danganta da local government local government gaskiya ne to wannan ma kenan akwai wajen wata local government din hamsin ne wata local government din talatin ne Allahu alam da yasa suka bambanta kaga idan wannan ne misali su gwamnatin da suka sa wannan katin hamsin talatin din su suka san menene uzurori da dalilansu da ya sa ha suka sa wa 'yan adadi sahu su rinka biyan wannan kuɗi din wataƙila akwai wani abin da za a yi musu ko wataƙila akwai wasu ayyukan da ake musu ko wataƙila akwai hidindimin da ake musu wataƙila an yi musu hanya an dan sa musu wuta wataƙila da shi za a haɗa a rinka zuba man diesel a tayar muku da ɗan haske ko ba haka bane ba wataƙila wataƙila wataƙila wataƙila kuma ya kamata ku sani a musulunci ba akwai tax akwai taxation akwai tax ya halatta gwamnati ta sa wa mabiyanta wani kuɗi da za ta ɗora musu ba da niyyar cutarwa ba don a tatsi kuɗi a hannun wasu a yi wa al'umma aiki ko a yi wa su waɗannan fi'ar aiki ko a yi wa al'umma gaba ɗaya aiki so a nan gurin ban san me ake da kudin ba ban san dalilin sai aka cire kudin ba za mu tafi a bisa ka'ida ta shari'a ta daidai cewa gwamnati tana da hakkin ta sa wa mutane kudi akan wani abun da bai fi karfin su ba su biya dan a yi musu wani aiki sananne amma ya kamata a yi wa al'umma bayani waɗannan kuɗi idan an karɓa kaza da kaza da kaza da kaza ake da su wannan suna da hakki tunda kuɗin su za a karɓa a yi musu wannan amma ba haramun bane don gwamnati ta sa wa 'yan adai da sau ta karɓi naira hamsin ko naira talatin ba haramun bane kuma wanda bai biya ba to ya ki ya biya kuɗin da gwamnatinsa ta ce ya biya kaga bai yi biyayya wa gwamnatinsa ba kenan kuma ka san hukuncin dai wanda ya ki ya yi biyayya wa shugabanninsa kar a kibiya naira hamsin ba za ta yi ma komai ba kuma ai kuna cutar mutane ba ba ka bane ba wurin da ake biyan naira talatin naira hamsin in ka ga rigar mutum sai ka ninka masa ko ba ka wani haka ake ko kwanan nan mota ta ta lalace a wani wuri na tsaya na ɗanɗana na ce wani ya ɗauke ni daman ban ma da shi ba ya tsaya saboda ya ga zai ɗan tatsi wani abu da Allah da yar jakata mai kyau a hannuna na tsaya na shiga dai ya zo kai ni inda zai kai ni kuma na san nawa ake bayarwa inda ina ba wa yara na suna hawa su je wurin kuma dai ma na fi su nauyi dai nauyin da na fi su kaɗan ne ba sai na ce sai na ce nawa ne kuɗinka sai ce a alhaji ba da abin da ya samu na ce a ni ba a mun haka yi ta san haka mutane suke in an gan ka yane ne sai a ce ba da abin da saboda ana ganin wataƙila za a auna ka duk wanda ya zo wani abu a karamar kallawo ya gaya maka kuɗin ka'ida da ake biya ka magana ba da abin da ya samu ba da abin da ya samu idan ka ninka masa sau ashirin karba zai yi shiru ba da abin da ya samu idan ana biyan naira ɗari ka ba shi naira ashirin cewa da ya kaga ba Allah bane ba dan Allah bane duk wanda ya ce maka ka ba wai dan Allah tunda bai san ka ba rigar ka kawai ya gani ko matsayin ka ya gani wala Allah so ina ba mutane shawara dan gudun kakka cuci mutum kai ya tafi ko ya zalunce ka ko nauyi ya sa tun da ya ce ba da abin da ya samu ka ka bashi abin da ba haka ba kai baka ba iyalin ka suke cefane mai kyau ba ka je ka tara wani kuɗi saboda kawai ya iya maka wannan ya faɗi ka ce faɗi ka'idar kuɗin ka nawa kake ɗauka shi ke nan ya bude baki ya faɗa sai ya ninka mu kudin da ake ɗauka ɗin wajen sau uku wannan mai bada fatawar fa naira hamsin naira talatin ɗin yanzu da ya turo min shi ne mai wannan aikin yawa ni ma kaga wannan samu samu inda zan gwabe ka sosai bil haƙi ya ninka mun kudin wajen sau uku sau hudu na ce haka ake wuya sai ce na zaro kuɗi na ɗauka na bashi yace na gode ba Allah da saka nace Allah saka da kai ne tafiya ta shike nan kuma ni na san gari yake na san ba haka ake ba kaga na girma shi nace masa yanda ake biya kaga ko a wurin Allah ina bin safa bashi tunda cewa nayi yanda ake biya yau ba cewa ne faɗi abin da kaga dama ba to kaga yayi ƙarya to kuna da irin waɗannan laifukan ko in kun ɗauki mata ku cuce su yan adadin sauro in mace ce a zalunce ta ana biyan naira ashirin ko hamsin a wuri in mace ce a ce sai ta ba da ɗari biyu kuna yi duk ku da kuke wannan abin ba ku taɓa turo takarda kuna fatawa mai hukuncin wannan ba amma yawanci ku ba da naira talatin ko naira hamsin kuna turowa so kuke ku zo mu yi roka ku ce haram ne ko ku je ku yi zanga-zanga ku ce ai malam ya ce ba za a ba ba a biya hamsin a biya talatin malam yawwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك